سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم ربي يسر ولا تؤثر إلهي نظرت لطف تجعلني بها في دائرة عنايتك ونفعت أنسا ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك وأربة نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعضاء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muka taru domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu kamar yadda muka saba wannan zamani na littafi na shama'ilul muhammadiyya littafi da imamu tirmidhi ya rubuta kuma a makon da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu inda muka gama muke da suna wancan babin da muke cikinsa yau da idan Allah subhanahu wata'ala za mu shiga sabon babi ne in ban yi kuskure ba wanda babinmu na yau da idan Allah subhanahu wata'ala zai magana ne akan shafa ko ko akan huffi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babin yana farawa da kaman haka kuma shine babi na tara babin yana farawa da kaman haka haddathna hannad bin sari qala haddathna waki an dalhami bin salih an hujair bin abdullah an ibn bur an ibn buraida an abihi أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما صلى الله عليه وسلم ثم تودى ومسح عليهما wannan babi babi kenan na tara wanda zai mana magana akan huffi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babin yana hadisin yana farawa da kaman haka Imam Tirmidhi yake cewa malami na wanda yake da suna Hannad bin Sari shine ya karantar da ni wannan hadisin shi ma ya samu ne daga wurin malaminsa da ake kiransa da suna wake shi ma ya samu ne daga dalham bin salih dalham bin salih shine ba mu yi karo da shi ba a cikin karatun da muke yi wannan shine karo na farko dalham bin salih mutumin kufa ne abu dawuda yana cewa ba laifi ibnu ma'in yana cewa da ifin yana da rauni gaskiya yana dai daga cikin ɗabakan malamai na ilimin hadisi na uku ne ya yi karatu wurin malami da ake kiransa da suna sha'abi da wurinsu abu nu'aim ya ruwaita karatu daga wurinsa yana abu nu'aim ɗalibinsa ne abu dawuda da ibn maja da imam bukhari duk sun ruwaito hadisansa shi ma ya samu ne daga wurin malaminsa da ake kiransa da suna mujair bin abdullah Ujar bin Abdullahi ba mu taɓa karo da shi ba sai a wannan karo ɗin shine karo na farko haɗuwanmu da shi. Ujar bin Abdullahi cikakken sunansa kenan alkandi mutumin kandi ne. Cikin littafi da ake kiransa da suna at taqrib an faɗa mukamin sa ko rate ɗin shi a cikin malaman hadisi aka ce makbulin ne ana karɓan hadisansa yana daga cikin ɗabaka na takwas yana daga cikin ɗabakan malamai na ilimin hadisi ɗabaka na takwas abu dawuda ya ruwaito hadisi daga wurinsa shi ma ya samu daga malaminsa ibn braid ibn braid ya samu daga wurin wurin babansa duka wayannan malaman da muka faɗa daga bayan nan su mun yi karatu a kansu cewa annan najashi sanin da cewa shi najashi ahda lin nabi sallallahu alaihi wa sallama khuffaini aswadaini sazajaini cewa najashi ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadaya na huffi takalma ne na huffi guda biyu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kalan su baki ne wane ne najashi najashi lakabi ne daga cikin lakaba da ake ma malamai da suke suke da mukami a wannan gari na Habasha ashi najashi mutumin Habasha ne ko wanda yanzu Habashan tana fadawa cikin wannan ƙasa na Ethiopia ko lalle haka ake cewa ina ƙasar na fadawa yanzu cikin Ethiopia kuma shi wannan Najashi din ba musulmi bane lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba musulmi bane amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san shi ya kuma san adalcin da yake da shi ka kalla babu means of communication babu hanyoyin sadarwa kamar yadda muke da ita a yanzu amma ya aka yi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san shi har ya san adalcin da manzon Allah sallallahu har manzon Allah ya san adalcin da yake yi wannan abin sai a ce kai shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daban ne ko shi masoyi ne na Allah Allah subhanahu wataala shine yake jibintar lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yafi najashi ma Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga aya nan na alqur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wataala yake cewa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kuma muka sanar da kai abin da ma duk baka san shi ba in dai kana da bukatar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to Allah ya ce mun sanar da kai kenan ilimi ne wanda yake da alaka da ilimomi ko ko ilimi ne na sanayyan abubuwa ko ko ilimi ne na zamantakewa babu abin da Allah subhanahu wataala bai sanar da annabinsa ba annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in kai ga an ce najashi to lakabi ne kamar yadda mu a nan kasar Hausa muke cewa sarki ko in kuma a turanci ne a ce king ko to kaga wannan lakabi ne da duk wanda yake da sarauta za a ce mai sarki ko in a turanci ne za a kira mai da za a kira shi da wannan lakabi din amma asalin sunansa shine ashamata asalin sunan najashi kenan a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika masa da takarda wasiƙa yana gayyatar sa zuwa ya shiga musulunci Allah cikin ikon sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika wannan takarda ta hannun Amru bin Umayya az-Zamri manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana gayyatar sa zuwa ya shiga musulunci Allah ya ba wannan mutumin gamdakatar ya amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya musulunta a shekara ta shida na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zuwa wannan gari na Madina bai dade ba a rayuwa sai ya rasu shine jashi din ya rasu a shekara ta takwas ya rasu a shekara na tara shekara na tara na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu da ya rasu a ranar da ya rasu a lokacin da ya rasu mazala sallallahu alaihi wasallama yake ce masa habbansa na jashi ya rasu ɗaya daga cikinmu ya rasu shine kuma na jashi saboda haka mu tashi mu yi masa sallah salatul ga'ib shine mutum na farko da aka fara ma wannan sallah a duk tarihin musulunci kafin shi ba a taɓa wani sallah salatul ga'ib ba menene salatul ga'ib salatul ga'ib shine wani naka ya rasu amma ba a da daman da za a iya zuwa wurin wannan gawan kamar misali a ce ya rasu a cikin wani kurmin daji ko kamar yadda ake satan mutane din nan yanzu misali Allah ya kyauta Allah ya kare mu a ce an sashe mutum kamar yadda ya faru da wannan awwal din ko wani dan cirin nufawa haka kamar yadda ya faru da shi ai da masu garkuwa da mutane suka tace shi bayan an kai musu kuɗin kuma sai suka kashe yaron matashi ne sosai haka zai kai shekara talatin da wani abu haka awal biya ɗan manya manyanta gaskiya zai kai talatin da uku zuwa talatin da biyar haka bayan sun kashe shi sai suka kuma faɗa cewa ba sun riga sun gama da shi saboda haka yanzu bayan da za a iya zuwa a ɗauko wannan gawan to kamar irin wannan kes ɗin tunda in ka ce za ka je dajin kai ma za su ƙara kama ka ko ba haka bane kuma kaida na musulunci shine mutum in ya rasu ai masa wanka ai masa sallah in daman wanka ba zai samu ba kamar misali irin wanda gobara ne take kona su Allah ya kare mu kaga wannan mutum ya kone ai ba za a iya mai wanka ba kuma ko su da kansu ma wanda za su yi mai wankan za su shiga cikin wata damuwa haka domin kaga hannunka yana tattaba jikin da ya riga ya kone zai kawo ma mutum wani abin nan haka musulunci ya tsara irin wayannan mutanen da suka aha suka shiga irin wannan laluran a na rasuwa ta ƙone to su ba wanka ake musu ba so za a sa su a cikin likafanin in aka sa su a cikin likafanin sai a yayyafa musu ruwa ruwan ya wadatar masha Allah za a yayyafa wannan yayyafawan ya wadatar kamar mutumin da shi kuma ya rasu da wata lalura wanda idan aka taba jikinsa za a iya ɗauka ko akwai wani cuta haka na manta sunanta kamar na kamar ebola ko kamar ebola yawa ebola kaga transmitted disease ne aka yi ta ma ana ɗauka to irin wayannan cututtukan da ake ɗauka to musulunci bai ce wai saboda gawa ne sai an taɓa ɗin ba wasu ƙara ɗauka a'a sai musulunci ce su ma za a lullube shi a cikin wannan likafanin sai a yi ba masa ruwa shikenan ya tsaya a matsayin wanka da za a yi kamar mutumin da ya fada a ruwa an neme shi an neme shi ba a gani ba ka san nau'i na fadawa ruwa hawa hawa ne ko akwai wanda yanzu zai fada zuwa an jima kuma zai taso akwai wanda za a yi ta nema za a yi ta nema ba za a gani ba sai yayi kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sannan ma sai taso sama kuma to irin wayannan za ka ga fatan jikinsu salibewa take yi in ka ce za ka taɓa fatan zai rika salibewa to shi ma musulunci bai ce sai an masa wanka ba shi ma yana daga cikin wayan da aka ce a sa shi a cikin likafani sai a yayyafa masa ruwa sai kuma a yi masa sallah kawai haka an gane wannan inda halin da za a iya cire masa riga rigan da ya rasu da ita irin riga ta al'ada haka za a iya cirewa in babu da wannan rigan duka za a haɗa a sa shi a cikin likafani a yayyafa masa ruwa a kuma sa turare sai a je a kai shi Allah ya kare mu na ga hankalin dan waya tashi sai hakuri a to salatul ga'ib idan mutum ba za a iya riskan shi ba ba za a iya zuwa wurin da yake ba sai a yi masa sallah amma idan har wasu musulmai sun yi masa sallah kai da kake nan gida ba za ka ce wai za ka mai salatul ga'ib ba babu bukatuwan haka an gane wannan to shi akan shi na jashi din nan akan sa ne aka fara yin wannan salatul ga'ib din manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a tashi a yi masa sallah kuma aka tashi aka yi masa sallah kamar yadda muka faɗa manzala sallallahu alaihi wasallama hijira na hijira na farko da aka fara yi a musulunci wurin wannan mutumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a tafi lokacin da ake musgunawa musulmai aka matsa musu ba ka da dama ka ce kai musulmi ne face sai ka yi karo da wulakanci da azabtarwa da hantara da mantara duka irin wa'annan abubuwan mu musulmai ne yanzu mu gode ma Allah subhanahu wataala kana da dama da zaka iya shigowa masallaci ka yi sallanka lami lafiya lauka fita ko ba haka bane to su a wancan lokacin baka da wannan daman kai dai ka dauka kamar irin abin da yake faruwa yanzu a wasu sassa na duniya kamar kasan Burma ko kasan Burma har yanzu ana fama da wannan matsalan mutum bai isa ya ce shi musulmi bane kwace sai ya fuskanci matsala a azabtar da shi a kashe shi ko irin wayannan abubuwan a rika yankan naman su makamancin wayannan abubuwan ƙasa ta biyu da har yanzu ana musulmai na fuskantar wannan matsalan ita ce ƙasa ta China wasu sassa na ƙasar China har yanzu ana azabtar da musulmai za a ga an ɗaura mutum a kujera haka abubuwan da ya babu kyan gani haka kenan haƙƙi ne akan kowane musulmi ya sa wayannan bayan Allah a cikin addu'a Allah subhanahu wataala ya kawo musu ɗauki Allah subhanahu wataala ya yaye musu a shi wannan najashi din manzo sallallahu alaihi wa sallama yace musulmai su yi hijira su je can garinsa ikon Allah kuma da suka je garin sai aka karɓe su hannu biyu aka karɓe su suka faɗa ga abin da ya kawo su manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama kaza kaza kaza kaza kaza ne can shi aka ba su masauki bayan an ba su masauki shine Qurayshawa suka turo nasu wakilan wakilai guda biyu karkashin jagorancin Amr bin al lokacin da ya riga ya musulunta ba da shi da wani bawan Allah suka je suka ce masa sarki na jashi a ba su wa'annan mutanen domin su ne mutanen da suke saba wa iyayensu kaza kaza kaza kaza kaza kuma suke katar shi ma abin bautan su wai gumakan su jashi ya ce a kirawo wa'annan mutanen ga su ga wa'annan mutanen aka kirawo su karkashin jagorancin Ja'far bin Abi Talib ko shi ne jagoransu a cikin wannan tafiya jafar bin abi talib ya zo ya tsaya ce to ga abin da wayannan suke faɗa ya ce jafar yana daga cikin abin da jafar bin bin abi talib yake faɗa cewa da mun kasance ba mu san kiman kanmu ba sai bayan zuwan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama ya samu ka san kiman muka san cewa mu mutane ne kenan da ana rayuwa ne irin da irin rayuwar nan irin ta dabbobi mai ƙarfi shine ke da iko in mutum ya fi mu karfi a nan misali kamar da ne inda daɗin ne idan wani ya fi mu karfi sai ya zo nan ya tare to dukkanin wurin sai ya tattara sai ya ce duka sun zama bayan shi sosai haka ake yi sosai da dukiyanka da iyalanka da komai kun zama bayan shi ya ce yana daga ciki da bauta ma wasu abubuwa ne wanda mu ne muka sassaka su da kawunanmu muke tsugunnawa kuma muke bauta musu zuwan wannan bawan Allah ya nuna mana cewa ba abin bauta ba ne ya kirawo mu zuwa ga mu rika sadar da zumunci da jin tausayin ƙanananmu da kuma jin tausayin mata wannan shine a dunkule saƙon da wannan annabin yake ɗauken mana da shi shine sarki Najashi ya ce to ai babu wani bambanci tsakanin abinda annabi Isa alaihi salatu wassalam ya zo da shi da abinda wannan annabin naku ya zo da shi ko da yake kafin nan kafin aje wannan magana na Najashi sai da ya tambaye shi ya ce akwai a'a haka ne haka ne sai ya ce to kun ji ai babu wani bambanci ya dauko wani ciyawa ya ce in ma har akwai wani bambanci tsakanin abinda annabi Isa ya zo da shi da abinda wannan annabin nasu ya zo da shi to bai kai bambancin wannan ciyawan ba sai suka ƙara cewa su mutanen makaɗin sai suka ce ai yana ma daga ciki suna faɗan wani abu kan annabinka eh annabi isa ɗin ya ce a to me kuke cewa a kai ya ce a ƙur'aninmu ne ya faɗa wani abu a kai ce to kun san wani abu daga cikin abin da ƙur'anin ya faɗa ya ce eh shi ta ku karanta shine shi Jafar bin Abi Talib sai karanto farkon surat Maryam ko isan nana Maryama da ke cikin surat Kafi surat Maryam kai sai karanto ko wadkur fil kitabi Maryama idan tabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba farsalna ilayha ruhana fatamathal laha basharan sawiyya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya qala inni عبد الله إن كنت تقيا قال إنما أن قال إني إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بقيا قالت قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا كو فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تاتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وقزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري أينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا fariya ya ukta haruna har zuwa dai inda annabi isa alayhi salatu wassalam yake cewa inda Allah yake fa asharat ilai qal qal fa asharat ilai qala inni a fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya qala inni abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي yawma walittu wa yawma amutu wa yawma ubatu hayya sai shi na jashi ya shiru domin wannan ko tafsirin ayoyin suna da dan yawa ne haka da mun dan fassara dan dai haka amma dai a takaice ya karanto kissa na yandana na Maryamu alaiha salatu wassalam ta kasance har zuwa daukan cikin ko da ganin mala'ikan da ta yi har zuwa lokacin da ta dauki cikin ko har ma ta fara cewa ina ma da ta mutu har zuwa maganar da aka yi mata cewa girgiza dabino ta fara kallon mamaki cewa wannan ba haihuwa irin ta gargajiya bace a daban ne ko ba haka ba da daukan cikin da haihuwan cikin a rana ɗaya ne ba a rana ɗaya ne karkai tunanin wai an ta kaiwa da komowa a je nan a je nan a'a da daukan cikin da haihuwan cikin a rana ɗaya ne dududu gaba ɗaya bai wuce awa ba in ma ya kai mabruk dan wana in ma ya kai ko domin ai ta fito za ta je wanka ne ta ma fara tana shirye-shiryen wankan shine ta ganshi ko ba haka ba ta fara shirye-shiryen wanka shine ta ganshi mala'ika tace ni ina neman tsarin Allah daga gare ka in dai kai taqiyi ne kai mai jin tsoron Allah ne ce ke ni ba mutum bane ni mala'iki ne Allah ya aiko ni na bai kyautan yaro nace a'a ta ina ta ina za a bani kyautan yaro ban hai ban taba yin aure ba ni kuma wani namiji bai san ni ba yace ai haka Allah ya ce fa an yi haka ne domin a sa wannan yaron ya zamanto aya wa najalu ayatan lin-nas kuma wa rahmatan ya zamanto rahama ga wa'inda za a turo annabi Isa cikin su ta ce ha ita ce saurara wa kana amran maqdiya wannan al'amarin an riga an yanke ba shawaran ki ake nema ba daga nan fa ka ce hura jefan zaninta akai shikenan sai ta dauki ciki a'a lamarin fa ya fa gagare yanzu ga ciki ga ciki kan ga te mene shikenan abu kuma ya kara a sai na kuda fa ja'a al maqadu kika dai abun yanzu ba ya wuce wasa ba ta fara cewa ina ma dai da na mutu kafin wannan ranan na huta domin yanda mutane za su yi ta magana a kaina kaza kaza kaza kaza kaza kaza domin kaga da a ce ba a rana ɗaya ba ne kenan zai yi mutane a san ma'ai har ta ta yi cikin to ba wannan ce ina ma dai da na mutu kafin wannan ranar rufe bakin take da wuya fana da hamin taciya sai aka kira da daga kasanta wasu malamai suka ce wanda ke kasan wanda aka haifa din ne annabi ya sani fana da hamin taci Allah ta zani ba maganan bakin ciki karki kuma ruwan ji tsoro kar ja'ala rabbuki ta taki sariya ga ruwa nan mai gudana ki sha ki wawwanke jikinki ki gyaggyara jikinki ga dabino nan girgiza ki kallon ikon Allah wannan kututturan dabinan ki girgiza shi yanzu yayi yaya yanzu yayan za su nuna yanzu yayan za su fado ki ciki koshi shine fa khudhi ilayki bi jiz'in naklati tusaqitu alayki ko tusaqitu tasaqatu a wani qira'a tusaqitu alayki rutaban janiya fakuli washrabi wa qarye aina in kin yi karo da wani mutum yana cewa ina kika samu yaro ko fa quli inni nadartu lirrahmani sawma kice ke kina azumi ba magana yau ce in ba magana inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya kenan yana daga cikin nau'in azumin su a wancan karan shine ba a magana nau'in azumin su ba a magana fa inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya fatat bihi qaumaha tahmilu ta rungumo yaranta tun yanzu ta san wannan fa ba ordinary yaro bane eh wannan ba ordinary yaro bane irin abin da ake nema ne ko ya ba to da ne albarka irin wannan han ta dauko yaranta fatat bihi qaumaha tahmilu suna ganin ta da yaro suka ce a ya maryamu laqad jiti shay'an fariya lalle maryamu yau kin zo da wani babban abu fa ya ukta haruna ya ke ƴar uwan annabi haruna wasu malamai suka ce ba annabi haruna ake magana ba wani bawan Allah ne mai yawan bauta sai ake ce mata ake ake misali da shi ya ukta haruna ma kana abokin ra sauki ya ke ƴar uwan annabi haruna mafi yawancin malamai sun fi tafiya kan cewa annabi haruna ne ya ke ƴar uwan annabi haruna mahaifinki bai zamanto lalataccen mutum ba wannan gaban ka rike shi sosai darasi ne mai girma kenan kai a matsayinka na uba ka kare mutuncinka sai ka kare wa yaranka mutunci idan ka ki kare ma ka ki kare ma kanka mutunci to ka sani har yaranka zai taba ka kalle inda aka ce ma kana abukin ra'a sauti mahaifinki ba mutumin banza bane ba lalatacce bane ba mai biye biye bane wa ma kanat ummuki bagiya darasi na biyu mahaifiyarki bata zamanto mutumiyar banza ba mai bin mazaje ana lalata da ita kaga ta ko ina ta samu kariya su da kansu mutanen garin suke gaya mata wannan wa ma kanat ummuki bagiya abin ne ma ya samu ko fa sharat ilai ta nuna shi fa sharat ki ka gani mahaukaciya kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya ta yaya zamu ma jinjirin da ke cikin tsimman goyo yaron da aka haifa yau ba ta yaya zamu yi masa magana in dai ke ba kina da ka san babbace ba za ka ce ko yawo ne babbace ita ba za ka ce amma abin da take nufi kenan inda yake bakin samu wani a ba kwakwalwa ba tana riba baki sai ya karba kawai tunda ya ji maganganun da suke yi wawaye ce kai inni abdullahi ba ataniyar kitaba ni annabin Allah ne Allah ma ya bani littafi nawa waje alani nabiya kai bari na gaya muku mari ya sa ni ma ni na zama annabi gashi ina son bangoyo banda wannan bari na gaya muku waje alani mubarakan ya sanya ni ni din nan da kuke gani kuke cewa wai ina son bangoyo ko waje alani mubarakan ya sanya ni na zaman to mai albarka ne duk inda nake albarka ne ke wurin aina ma kuntu haka ya faɗa a Qur'ani aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati ka kalla wani darasi a nan wurin kuma shi ma wa barran bi walidati domin ita ɗaya ce domin da da wani uba zai ce wa barran bi walidayya ko sai ce wa barran bi walidati kuma ya sanya na zamanto mai biyayya ga mahaifiyan nan tawa ba ni da uba wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya na zaman to dan ta'adda ba mara kashin arziki Allah bai sa ni daga nan sai shi na jashi sai ya sallama sai ya ce ma wayannan mutanen tashkubanu tash sa kore su shine suka dawo maka to kaga shi wannan najashin ya zo ya musulunta daga baya manzon Allah ya rubuta masa wasiƙa kuma ya zo ya musulunta ka gani to shine aka ce ya aikowa mu koma hadisin ka gani shine aka ce ahdalin nabiy annan najashi ahdalin nabiy sallallahu alaihi wa sallama uffaini aswadaini sadajaini najashi din nan yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadaya hadiyya ko ɗauko hadiyya na wa'annan takalma uffi ɗin nan guda biyu ya aiko wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi cewa ga sunan baƙaƙe ne kuma baƙaƙen nasu sazaje ne wanda yake tirarru ne sosai baƙi ne sosai takalmin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falabisa huma sai manzon Allah ya sanya su ka kalla wani darasi a nan wurin ba falabisa huma manzon Allah ya sanya su ثم تودع ومسح عليهما da lokacin sallah yayi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alula sai yayi shafa akan su kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa takalman cikin tsarki ne ko ba gane ba a to a idan da ni da kai muna zama cikin alula to ya tunanaka kuma ga annabi ko idan Abu Huraira zai zamanto baya daukan ko shine Abu Huraira zai zamanto baya daukan wani lokaci face sai da alula ko da alulan shi ta karye da yaji ya saki ba shi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina jin yace a Bilal afwan ba Abu Huraira ba Bilal ne yace Bilal bima sabaqtana ila aljanna wai wani irin aiki ne kai ne haka riga mu shiga aljanna ne ka kalla ba wani aiki ne ga Bilalin a duniya ba ya ce fa'inni ni ɗin nan annabin Allah na ji ƙaran takun takalmarka a gabana a cikin gidan aljanna na shiga aljanna ina sai na ji ƙaran takunka wani aiki kake yi ilali ya yi shiru ya ce ai babu wani aiki babu to wani irin aiki za ka yi ka riga annabi wannan manzara sallallahu alaihi wasallama ya kawo shi aka gaba inda za a yi bilal ya riga annabi shiga aljanna ko amma wannan ana magana ne a wani mataki yadda hankalin mutane zai ɗauka kuma a nuna wa mutane girman aikin da bilalun ya yi bilalun shi da kan ya shiru ya ce ka ni dai ban san wani aiki ba a to sallah za ka ce kafi annabi iyawa ko ku kafi annabi yawan na bilbili ai ba za ka iya ba ko annabi da idan ya tsaya sallah tun bayan sallar isha'i ba a kwantawa sai an kira sallan asubahi kuma ba kwanciyan za a yi ba za a yi sallan ne sai kuma a zarce a ci gaba da azkar ko ba haka bane a zo zai ci gaba da azkar ɗinsa har sai rana ta fito ba kenan kusan ba ba ko baka ji abin da Allah ya faɗa bane inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu mene adna min thulthay al-layl wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina haka yake raya dare to zaka ce ka bi annabi sallallahu alaihi ko ko yawan tsayuwa ka bi shi shi da idan ya tsaya a sallah sai kafafunsa sun kunkumbura saboda tsayuwa ne ake yi ba ana tsayawa ana harba kafa bane ana hashishurawa a'a tsayuwan ne za a yi wuri daya ba motsawa ba ma irin kamar irin na sojoji ba kaga sojoji suna da wani tsari ko duk wani mai damara ko wani mai uniform suna da wani tsari wanda idan an tsaya an tsaya an tsaya sai a faɗa wani abu ko sai a ɗan buɗe ƙafa haka suke yi haka suke yi muna kallon su sai a ɗan buɗe ƙafa zuwa can sai a ƙara wa faɗan wani abu kirkir kirkir sai a ƙara haɗa sai a buga sai a ƙara haɗa ƙafan kuma sai a ƙara tsayawa to wannan motsa ƙafan da ake ɗan haka shine yake sa jini ya ɗan ƙara flowing jini sai ya dan motsa jini sai ya shiga zai hana dan adam haduwa sai jinin ya motsa maimakon a ce jinin yana gangarowa kuma tsaya tsaya wuri daya to wannan dan motsa wanda kake ka dan motsa nan haka ka bude kafa a tisco a ƙara kullewa a ce a tension a ƙara buga kafa kai ka ka motsa jinin ne yayi ko ba ka suke yi ba ka kalla sosai to shi annabin yana sallah zai haka ne annabi ba zai haka ba saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tsayawa yake yi sosai kamar yana kaga sanda zai tsaya sosai tsawon wayannan awoyi takwas zuwa goma sha wani abu in kaga an motsa to an yi ruku'u kaga an motsa an yi sujjada ne ko ba haka ba ga hadisi can wanda ka haddace wani ɗaya daga cikin sahabbansa Abdullahi bin bin Abbas ne ko ban yi kuskure ba wanda ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo kwana kai a gidan manzon Allah domin ɗaya daga cikin matan annabi babban sani saboda haka sai sai ya gudu daga gidansu sai ga to anan ne gidan gaskiya yi ko baka sani bane nan ne gidan gaskiya sai ya gudu sai ya zo gidan annabi gidan ma gwagwar tashi sai ya kwana to aka yi sa'a ranar gidan manzon Allah yana ɗakin ka yaro yana dan kwance akan ka gani ko karanta hadisin zaka ga an ce maka akan filan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan ne filan ko to shi sai ya sa kanshi ta nan gefen san filan da annabi ba ka kalla ba zuwa can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta zuwa can sai manzon Allah ya tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je yo alula manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kabbara shi kenan wannan bawan Allah shi ma sai ya tashi ya je yo alula yaro ne ba lokacin yana yaro haka duka wayannan ubadila din da kake ji ana cewa abdullahi bin kaza abdullahi bin kaza manzon Allah ya rasu dukkanin su ba su kai shekara 18 ba dukkanin su yara ne duk wani wanda kada an ce abdullahi bin kaza sahabi kuma to yana yaro saboda haka manzon Allah ya fara sallah manzon Allah ya karanta alhamdu yana cewa garin maktubi alaihim wala dallin tunanin kaza karanta qul huwallahu to banda annabi annabi sai ya karanto bakara bakara bakara ba wanda in zaka tsaya kai karatu sosai bakara tana daukan awa biyar ne awa biyar bakara take dauka ga mutumin da yake ba wai gwani bane a cikin qur'ani amma idan mutum gwani ne a cikin qur'ani ba zai kai shi wayannan awannan ba wani cikin awa daya Allah zai iya taimakon shi ya gama wannan bakara awa daya wani Allah zai taimake shi saboda saurin baki da kuma sanin qur'ani da yayi amma in dai ga magari ne irin mu ko ba a'a misali dan kai dade sai mutun yayi awa biyar ko to manzon Allah sai dauko bakara manzon Allah yana tsayi bawon Allah ne yake cewa to eh to in an kai karshen bakara za a yi ruku'u manzon Allah ya cewa la yukallibu Allahu nafsan illa wusaha la ma kasabat warin har zuwa dai fansurna alal qaumin kafirin za a yi mene za a yi ruku'u sai manzon Allah ya kara shiga ta gaba manzon Allah sai sai kara to ka kalla irin wannan tsayuwan fa a sallah wai raka'a ɗaya kenan fa ake raka'a ɗaya har yanzu raka'a ɗaya ake manzon sallallahu alaihi wasallam haka yake wannan sallah tsawo cikin dare tsayin dare shine haka ga Allah subhanahu wataala yake jin tausayin annabinsa kafafun nasa na kumbura kumburi sosai da ka sani ba wai ya dan tatsa a kumburi sosai har matan nasa ita ma abin nan jajantawa cewa wannan wani irin ibada ne annabi kake yi haka bayan kai an ce an yafe maka ma in har ma akwai wani laifi gaba ma a rayuwanka kai har ka rasu ba ka da wani laifi an yafe maka aljanna kawai zaka ji yace to nana Aisha in Allah ya min haka afala akunu abda afala akunu abdan shakura shin ba zan zamanto bawa mai yawan gode wa Allah ba daga Allah ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hanyar da zai gode ma Allah shine ya rika wannan sallah mai tsawo din nan da tsayuwa kafafuwa na kukumbura shi a wurinsa ta hanyar yin ibadan nan ne yake miƙa godiyarsa zuwa ga Allah ba wai ya ɗauko carbi ba alhamdulillah alhamdulillah ina ba haka bane aiki aiki annabi yake yi sallallahu alaihi wasallam sai ga Allah ya sako da wahayi ce taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa ya kai annabi na ko za ga maganganun da malamai suka yi da yawa kan menene ma'anan taha wasu ka ce ma'anan taha ko ma'anan dahe shine ya kai wanda ka ɗage kafa domin tun da kafafun sun kumbura manzana sallallahu alaihi wasallama sai ya daga daya domin ta dan samu sa'ida zuwa can sai ya sauke ta sai ya kara daga daya sai ya sauke daga nan sai ya ci gaba jini yayi flowing jini ya ya zaga ya dan fara zagawa sai ya sauke sai ya ci gaba kuma sai Allah ya ce ma anzalna alaikal qur'an tashqa ba mu saukar maka da qur'ani dan ka rika wannan wahalan ba na ma anzalna alaikal qur'an tashqa illa tazkiratan mene liman yakhsha qur'an nan mun saukar maka shine ya zamanto gargadi wa'azi ga wane liman yakhsha ga wanda zai ji tsoron ubangijinsa ko shi yasa kaga a wancan ayan Allah subhanahu wataala yana ce maka fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'min kai wa'azi kai naka wa'azi ne wa'azi ba kowa zai amfana ba sai wanda yake mumini ne in ka gana wa mutum wa'azi yana ce oh kai ka gama to dama can ba imanin ne ko ko da imanin kuma imanin da yayi nisa ko ba haka ba kafin haka mutanen mu wani ka kana wa zai ce kai ka gama kai ka gama babanka ma haka yi ya bar mu eh to shikenan ai mu ba za mu baka ba sai mun bada maka Allah ya fi mana to haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake irin wannan ibadun to yanzu ka kalla yayi alula ya sa kaga a nan da aka yi sallar isha'i ba aka za a yi sallar masu da ita ko kai manzan Allah ba sai da ya kai ya faɗa ya ce ko da kun gana kwanta haka to ni ba bacci nake yi ido na ne kawai zai rufe amma zuciya na ba taɓa yin bacci innama yanamu ainaya wala yanamu kalbi in ji annan muhammadu yace ido na ne kawai yake rufewa amma ni zuciya na ba taɓa yin bacci ba duk abin da ake yi ina ji ko in kana son ka gano wannan karanto wancan kissan kissan falaki da nasi ko ai da mala'ikun suka zo za su faɗa yanayin yadda aka yi abin ai sun zo ne kaman za su wuce juna sai suka sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsakiya wannan ya taho ta can wannan ya taho ta nan suna zuwa daidai inda kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sai suka tsaya suka gaisa assalamu alaikum wa alaikum assalam wai me ya samu wannan mutumin naka ne ce wallahi wasu ne wai suka je suka yi wani asiri asiri ce eh annabi yana ji dama ba bacin yake yi me suka yi a ai gashin kansa ne aka samu wani mai masa hidima shine ya dauko gashin nasa a jikin kum din mataji ko kum shi haka muke faɗa yanzu a jikin kum ɗin da annabi yake tada kai a jiki ya ɗauki gashi kwara ɗaya aka kai ma wata matsafiya ta mace ta sassarka ta sassarka ta sassarka ta daga ɗaɗɗaurewa aka haɗa da wasu kulle to ina aka sa yana nan a wata rijiya ta wuri kaza in aka shiga rijiyan akwai wani kogo nan wurin suka sa suka ɗauko wani dutse suka ɗaura to yanzu aka ɗauko aka kwance shi kenan ce shi kenan zai tashi wannan laluran ta kau shi to salamu alaikum salamu alaikum shikenan wannan yayi nan wannan shi kuma ya ƙara shikenan ashe ba mutane bane mala'iku ne Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi ya yi kira ce a zo a je rijiya ta gan- ta- ta bani wani a shiga wannan rijiyan a cikinta akwai wani kogo za a ga wani dutse a daga dutsen za a ga wani surkulle surkulle a ɗauko ai ana ɗaukowa sai Allah ya saukar da falaki da nasi ko ba ga bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ina karanta ko da na karanta aya ɗaya sai wannan kullun da aka daura gashin da shi sai ya kwance kanshi annabi wasa ne Allah wasa ne to ka gano daga wannan kissan ko ba gani ba Allah ya fi mana to kenan har ila yau cikin wannan hadisin zamu dauki abu na biyu muhimmancin zama cikin alula muhimmancin zama cikin alula menene muhimmancin zama cikin alula muhimmancin zama cikin alula shine Allah subhanahu wata'ala zai baka kariya domin su shaidanu da matsafa suna amfani ne da aljanai bakaken aljanai ko wani ne nau'in aljanai irin wa'annan su kuma aljanai irin wa'annan wanda ake amfani da su wurin wannan ba- mugayen abubuwan ba sa zuwa wurin tsarki ba sa zuwa wurin da akwai tsarki sai dai wurin da ba tsarki in ba ka da tsarki lokacin za su iya shiganka saboda haka kenan alola mai zaman kanta kariya ce gare ka shi za ga wasu malamai suna cewa ko da mace tana cikin jinin al'ada to ta rika yin alola Allah ba zai ba shedanu aljanai su shiga jikin jikinta ba an gano wannan kai ma ka rika yi banda wannan na daga cikin fa'idan yin alola din shine Allah subhanahu wataala zai sa kai ta zama cikin haske za ka ta zama cikin haske domin ita kanta alola din haske ne aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alula kan alula haske ne alula kan alula haske ne kenan yana da matukar muhimmanci mu gane wannan abu na uku mas'ala kan hufi menene hufin nan ne ko hufi lokacin mu ya riga ya kai ko hufi wani abu ne da ake yin sa kamar sura ta safa yanda kake ganin wannan safa da ake sawa a kafafuwa yanda ka ganshi to haka huffi yake amma bambancin sa da safa shine fata ne shi fata ne zallar fata ana dinke ta ne tana da sharuɗa nata shi wannan huffin yana da sharuɗa nasa sharaɗi na farko shine ya zamanto na tsarkakekkiyan dabba ne ba za a je a yi huffi da fatan alade ba haka ga ba tsakakkiyar fata ba ne wannan ko domin da aladen da mansa da fatan nasa duka shari'a musulunci bai yadda da su ba kaga ba za a yi dake da shi ba kenan ba na har a yi sallah abu na biyu ba za a yi huffi da fatar mushe ba an gane ko ba a yi abu na uku fatar ya zamanto an jeme ta ko da kai ne ka yanka ragon to ya zamanto fatar an jeme ta an gyara ta tsinan da ake yi an gane wannan sai a sa abu na gaba shine ka sa huffin kana cikin tsarki kana cikin alolanka to in ka zo za ka yi shafa a kansa ka zo za ka sake yin wani alola sai ka yi shafa a kansa tunda ka sa shi a cikin tsarki ne abu na gaba daga cikin sharɗansa shine mazaunin gida zai sa shi ne a tsawon awa ashirin da hudu baya wuce haka shi kuma matafi zai sa shi ne a cikin kwana uku a cikin kwana uku shi matafi zai sa in kana cikin halin tafiya to za ka sa hufin na tsawon kwana uku wannan shi ne hufi an gane wannan ko wannan shi ne hufi a kuma ina ganin abin da za mu iya ɗauka kenan a kai na san ɗanwa zai so mu magana akan mas'ala ta ta safa ko yaya matsala ta safa take to mu haɗu a mako mai zuwa da idan Allah subhanahu wataala sai mu sai mu taba din ko saboda lokaci ya riga ya ja kuma akwai mutane da yawa kowa da uzurorinsa ba mu san uzurin da ke gaban mutane ba abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu zalika wal qadiru alaihi nimal maula wa nimal musib za mu je fagen tambayoyi in akwai mai tambaya ɗaya biyu uku sai mu ansa sai kuma mu yi sallah ga dan waya fara tun sunan shi sunan shi ya ibadi shi kenan baban shi ya sa mai sai ku ta kiran shi ya ibadi amma ba irin sunayen da musulunci ke kira zuwa ga al'umma ba kenan an gane ko musulunci yana son a sanya wa bawa ko ko a sanya wa yaro suna mai ma'ana wanda ake fatan wannan yaron ya tasirantu da wannan sunan ko da sunan mai wannan sunan kamar misali ka sanya wa yaronka suna Ahmad kace kana fatan Allah subhanahu wataala ya sa ya gaji mai wannan sunan ko ka sa masa Ahmad ne domin ya zamanto abin yabo cikin yaranka to shikenan Allah subhanahu wataala ya ansa ko ko a unguwanku akwai wani malami babba mai suna Ahmad sai ka samu wannan yaron sunan nan da niyan cewa Allah subhanahu wataala ya sa ya dauki dabi'a irin na wannan malamin ko ko ka duba cikin sunayen annabawa kace to sunan yaro na Ibrahim Allah ya bashi albarkan mai sunan ko kaga Allah subhanahu wataala zai ɗaukaka wannan yaron domin annabi Ibrahim Allah ya ɗaukaka shi ko Yahudawa suna cewa nasu Nasara suna cewa nasu musulmai da ma namu ne to kaga wannan yaron sai Allah ya ɗaukaka shi ka gano wannan to irin wayannan sunaye ne wanda mutanen mu suke sa wa yaran su irin kaman su lantana da yawa daga cikin alarammomi za ga suna sa irin wayannan ce sunan yarinya ta lantana ko ba haka bane ko kaga an samu wani sai ya kulu ko ba haka ba to almuhim mutane su sani al-ismu kullu lafzin yusamma bihi al-insan aw hayawan aw nabat aw jamad aw ay shay'in akhar suna shine dukkanin abin da aka rada wa wani aka ce wannan shine sunan shi shikenan ya zama shi yasa kaga Hausawa suna cewa shi suna linzami abinda ka samu wannan yaron naka sunan nan sai ya yi tasiri a kan shi sai ya yi tasiri kamar misali ka sanya wa yaranka suna a zara'ilu ba ai ba haramun ba ne ai ana sa sunan mala'iku mana ko ba haka ba ne ba a sa ridwan ne mai tsaron gidan aljanna ana sawa ko ba a sa jibril ne ba a sa mika'ilu ne ana sawa to shi ba yaranka in ka sa masa a zara'ilu to ala gafarta to dama dai kawai Allah ya kiyaye kar kai ciwo ka ji ko domin kai ciwo dukkanin gidanka sai ya kashe su in kana kiwon raguna duk sai ya kashe su domin mene suna linzami ne yana tasiri akan mutum ka gano wannan ko saboda ka tsaya sosai ka ga wani suna ne zaka iya sa wa yaranka domin da dalilin ya tasirantu da wannan yaran shi yasa ake kira ga mutane musamman musulmai kafin ka raɗa wa yaranka suna bincika tukunna menene ma'anan sunan ko ai akwai wasu sunaye wanda in ka ji ma'anan su ma kai sai ka san an canza maka ko ba haka bane ga sunaye nan da yawa wanda dai babu bukatuwa a ce za a rika kama irin wayannan sunayen ana fara ko bari na maka misali da suna kwara daya wanda in na faɗe shi za ga haka ne suna Abbas Abbas da kake gani suna ne wanda shari'ar musulunci ta yarda da shi ai amma na baka assignment daga yau duk wanda kaga an ce wannan sunan shi Abbas ne zaka dan yi hakuri ba ka ji ko duk wanda kaga an ce sunan shi Abbas ne ka kalle shi za ga fiskan shi a daure ne za ga bai da wasa shi fiskan shi a daure bai tolerating din shiriri ta kawai za a ga ko da yaushe cikin serious kawai an ɗaɗɗaure biska me yasa saboda haka sunan yake ba ga can ba Allah ya sa maka abasa wata walla ya ɗaura biska kuma ya juya baya ko ba ka gani ba ne to kafin ka sama yaranka suna bincika malam kar ka zo ka sanya wa yaranka suna kamar misali mutumin da ya sama yarinyan shi suna farisa ai wannan ba suna bane farisa kai abin farautowa ba kenan sai ta farauce yarinyanka kowa ya samu ganima saboda kafin ka sama yaranka suna bincika tukunna in ba haka ba sunan nan sai yayi tasiri akan yaron naka kuma kai ka ka haifi wannan yaron ne da niyan yaron ne ya tausaya maka ko ba haka bane Allah ya tsare mu kar ka sami a zara'ilu malam a baba ya riga ka baba ya riga ka kamar eh ta gargajiya irin wannan dai da ake yi ya yi shafa a kai za mu yi karatu shi sa muka ce mu haɗu sati mai zuwa yana ba da sallah a kai to ai shi ne dai muke ta maganganu a kai insha Allah sati mai zuwa sai mu ɗan taɓa bayani akan matsala na na jawrab ɗin matsala na shafa akan safa ɗin mutane da yawa hankalinsu yakan tashi sun ga an yi shafa ɗin ko ba gaskiya ba amma dai mutane su sani annabi bai taɓa yin shafa akan safa ba mu san wannan tun kafin sati mai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ba shafa akan safa annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba ba Allah dai ya raya mu ya ara mana tsawon rai mu kai sati mai zuwa mu tattaba din akai to malam nasiru a nan da suna da ake sa ma mutane a badiya badiya ka san menene ma'anan badiya ma'anan badiya yar kauye kenan fa ana sawa da gaskiya ana sawa to dan Allah menene ma'anar wannan ka haifi yarinya da kanka sa mata suna wai yar kauye daga badiya ne ba daga badiya ne ai asalin sunan kenan ai root din kalman shine badiya kauye ka ce mata badiya wai yar kauye ka haifi yarinyanka wai ka ce mata yar kauye ai abin ya abin nan ba ga sunan babanka ya sa maka ba nasiru bai taimako eh ba ka ganin taimakon da kake yi a kaga yayi tasiri a kanka ka gani go bari mu ansa na malam sai mu hakura haka dan Allah lahi wannan dai wani abu ne wanda muke ta gani yanzu ne ma ka gani ko amma shari'ar musulunci bata hana mata su yi sallan gawa ba maza za su iya suna sallansu a gaba su kuma su bi jam'i a bayansu musulunci bai hana ba sannan matsala na biyu matsalan su yi rakiya zuwa makabarta gaskiya ni ban taba ganin wannan ban taba a ina magana a hadisi cewa wani sahabi ya rasu maza da mata duka an fito ɗiɗi za a je makabarta ban gani ba amma na ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake halatta mata su ma su je ziyara na mamacinsu in ya rasu da kuma ita nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma tana zuwa ziyaran dan uwanta Abdurrahman domin Abdurrahman ai ya riga ta rasuwa ko ba haka ba saboda haka takan je ta yi ziyaran sa har ma suna kafa hujja da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na halatta cewa mata za su iya zuwa ziyaran dan uwansu a makabarta shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur fazuruha da na kasance na hana ku ziyaran kabar makabarta amma kaburruka amma yanzu fazuruha suka ce fazuruha dinnan jam'i manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi cewa kowa da kowa zai iya zuwa ziyaran makabarta din to amma a tare din nan aje harka ni ban kiyaye ba in gani ba ka san kuma ilimi fa'i gare shi sai da haka dai a ƙara dubawa amma ban mun kiyaye wannan Allah ya taimake mu a a sunaye ne mabambanta juna dan wa yana magana ne meye bambanci tsakanin Mariya da Maryam Mariya suna ne mai zaman kanshi Maryam suna ne mai zaman kanshi Maryam suna ne na maman Annabi Isa alayhi salatu wassalam kafin zuwan ta kaji wani suna ne Maryam eh lam naj'al lahu min qablu samiyya mana ko ba aka bane ka gani ko ita kuma Mariya suna ne na ɗaya daga cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kiranta da suna Mariyatul Qibtiyya ko shine kaga mutanen mu suna sawa kafin ita akwai wasu masu suna Mariya Mariya amma zuwan wannan shine yasa mutane suke sawa ƴaƴansu Mariya domin ita ce ta haifa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗansa namiji wanda yake shine Sayyid Ibrahim ka gane wannan ko to bambanci kenan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta baraka ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin